أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا الداعي إلى جناته ورضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا تتا أسبر درن لهدي شدد وتنبي وتنصفر hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da shida wanda ya dace da goma da watan takwas watan agusta miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun umdatul ahkam da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta timitau a wannan gari na tawa jamhuriyar niger wanda wannan shine darasi na 46 a jerin darussan da muke gabatarwa a kowane mako muna fatan allah subhanahu wa ta'ala da ya muna jagoranci ya sanya mu wanye lafiya a wannan duniya allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu muna nan cikin ƙarshen bayanin abin da shafi alhiba kitabul hiba bayani akan abin da shafi kyauta mun ga hukuncin ba da kyauta da kuma haƙƙin makwabtaka mun yi bayanin kan makwabtaka a wancan sati da kuma abin da ya shafi adalci wa 'ya'ya cewa bai kamata kawa wasu daga cikin 'ya'yanka wani abu ba ka bar wasu daga ciki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan abun ina fatan mu fahimta to yau kuma zamu tashi akan abun da ya shafi kyauta ta ka baiwa mutum abu kace har zuwa ƙarshen rayuwarsa ka baiwa mutum kyautar abu kace har zuwa ƙarshen rayuwarsa shin idan ya mutu ko ka mutu wannan abun ya mu ko mursa yake ko kun fahimta domin ba abin da musulunci ya raga ya bari da yi bayaninsa ba ma farratna fil kitabi min shay ba wani abu da Allah subhanahu ta'ala ya sanya wa shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam da yi bayaninsa ba malici alhadith athamin wa 30 ba'da al-mi'atayn wa 80 ba'da al-mi'atayn hadisi na 288 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما daga jabir ɗan abdullahi Allah ya ƙara musu yarda ƙala yake cewa shi jabir shi ke ba da labari ya ce ƙadan nabi sallallahu alaihi wasallam bil umura liman wuhibatu lahu annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da hukunci da wanda aka baiwa kyauta wani ga gida zauna na baka sai ƙarshen rayuwa annabi sallallahu ya zartar da wannan abun ga wanda aka baiwa idan ka baiwa mutum kyauta ta cewa ga gida ya zauna wanda wannan abu wata dabi'a ce jahiliya ake yin sa mutum ya baiwa mutum gida ko wani makamancin wannan abun yace na baka shi matukar kana rayi to sai kasance da mutum ya mutu sai a dawo kuma ana cece kuce wanda aka baiwa wannan abun da ya mutu idan ya mutu kuma sai zamanto su iyalin wanda ya bada wannan kyautar kuma sai su dawo su yi tsaye suna jiran wannan abu ina fatar mu fahimta a jahiliya haka ake yi to sai manzo Allah sallallahu ya bata wannan dokar da suke yi sai ke cewa idan ka baiwa mutum abu kace har ƙarshen rayuwarka to wannan abin ya zamanto mallakin sa kenan ko kun fahimta ina fatan mun gane idan ka bai wa mutum abu yana da bambanci ka ce na baka gidan nan har kai na kanka da na baka gidan nan har ƙarshen rayuwarka to in ya mutu gidan naka ne kai da aka baiwa ko kuma na wanda ya baiwa ne to shi ne jabir ke cewa qadon nabi sallallahu alaihi umra liman wuhibat lahu annabin Allah ya zartar da kyautar abinda ka bada shi kace na baka shi har ƙarshen rayuwa da wanda aka baiwa wanda aka ba wannan abin ya zan nasa ba na wanda ya bayar ba ne amma da cewa kai ga gidan nan zauna na baka shi har ka gina na kanka to wannan an san an kayyade sa ina fatar mun fahimta wa fi lafdin a wani lafdin man umara umara fa hiya lahu wa li'aqbihi annabin Allah ce duk wanda aka bashi kyauta aka ce sai karshen rayuwarsa to wannan kyautar ta tabbata a kansa fa hiya lahu da haka ta sace wannan abun wale akabihi kuma na magadansa ne idan ka bani ko na baka kyautar gida mutum ne ya bada kyautar gida ce wale zauna gidan nan har ƙarshen rayuwarka sai Allah ya maksa rasu sai Allah ya min rasuwa wanda aka aka Allah ya wanda aka baiwa rasuwa gidan to gidan ya yana cikin layin abinda magada za su ci gado dalili fahiya lahu wali aqbihi annabin Allah ce nasa ne da shi da kuma in ya mutu kuma iyalinsa za su gadinsa fa innaha lillazi utiyaha saboda wannan abun mallakin wanda aka baiwa ne mun karanta hadisi cewa kuskure ne bal ma laifi ne kai kyauta ka ka amshe wannan kyautar muka ce hadisi ne tabbatacce mun karanta wanda ke amshe kyautar da yayi to kamar mutum ne kare ya amai ya dawo cikin karansa sai mu ce to ina hukuncin kakanninmu da suka bai wa wasu mutane gidaje suka zauna bayan rasuwar kakannin da kuma uwayenmu da aka zo abin ya zo kanmu kuma sai ta da kyautar kakanni wannan kuskure ne duk wanda kakansa ya bai wa mutum gida ya ce wa na zauna to wannan wurin da ya yanka masu inda ya ba su har zuwa ƙarshen rayuwa to idan shi mutumin ya mutu ko kakanku ya mutu baku da gado cikinsa ya kasance na wa'inda aka baiwa ne wannan hadisi yana karantar da mu wannan abun sai ce la tarji ila allazi a'taha wannan abun baya dawowa gun wanda aka bai wanda ya bayar da shi li'annahu ata'un saboda kyauta ce ya mika sai ya bayar da shi waqa'at fihi al-mawarith da gado yana abkuwa a cikin sa ina fata mun fahimci karatun al'amarin da duk aka bada aka ce wannan har zuwa ƙarshen rayuwa kyauta baka tambaye mutum ya baka kyauta har zuwa ƙarshen rayuwa to wannan abun in ka mutu na naka ne amma idan ya ce wannan abun ga mashin kinnan na baka har radda Allah ya sa kasaye naka ga gidan nan na baka har da ka gina naka ko kuma ita ga wannan abun kaza ya amfani shi har lokacin da Allah ya mallaka maka naka to ya sha bamban da cewa har zuwa ƙarshen rayuwarka ina ba ta mafita saboda kaga ka Allah ka da cewa watakila dogon zango ko kuma gajeren gajeren zango da kuma kiyaye kyautar da iyaye suke yi wa qala jabir jabir yake cewa innamal umra allati ajaza rasul sallam an yaqula hiya laka wa li aqbika to dan ne sai malamai su kansu jabir kin da ya ka hadisi suka samu sabani akan wannan maganar wace kyauta ce wanda aka ce in aka ce an baka har karshen rayuwarka take tabbatuwa wanda manzon Allah ya tabbatar da ita sai ce innamal umra allati ajazaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqula hiya laka wa li aqbika yace kyautar da annabi ya tabbatar da ita sallallahu alaihi wasallam shine mutun yace wani na baka wannan abun da kai da zuriyarka har karshen rayuwarka kun fahimta na baka wannan abun da kai da zurriyarka har ƙarshen rayuwarka to kaga na baka shi da kai da zurriyarka yana nuna cewa ko bayan mutuwarka mallakin waye mallakin zurriyarka sabanin wasu malamai suna gani in yace naka ne bai abaci zurriya ba to baka da ba su da gado a ciki fa amma idza qala hiya laka yace amma idan ta idan yace ma ista matukar karayu fa inna ma tarju ila sahibiha to wannan tana dawo gun wanda ke da shi hadisi yana magana gun abu guda biyu ne mu fahimci hadisi da kyau idan ka ce wa mutum ka bashi abu da shi da iyallansa na baka da da kai da ayanka je ka zauna to wannan gidan ya zan mallakin sa koda ya mutu yayansa za su yi gado akai amma je share ka zauna na baka matukar kana raye to jabir yake cewa wannan fa in ya mutu za a dawo mai abun abun kasa duk da wasu malamai suna ganin cewa tun da ya riga ya furta a riga an kare imamu da bi lafazi na biyu sai ce wa fi lafazin li muslim a wani lafazi na al'imam musu cewa amsiku alaikum amwalakum ku rike dukiyarku annabi alaihi to amsiku alaikum amwalakum ku rike dukiyarku wala tufsiduha kan ku bannata in Allah ya baka wadata to kakkai albazaranci haramun ne yin albazaranci alqur'ani ya tabbatar da wannan wala tafsiquha kullal basat inji Allah e kada da mutum kai kawai aljihunka bude yake kawai ba a kuma kai ya zamanto like ko da yaushe e kuskure ne ka like aljuke kamkam kuma kuskure ne ka zamanto kana saki haka ka zamanto tsaka tsaki haka Allah ya fada ina fatan mun fahimta ka zamanto tsaka tsaki walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana baina zalika qawama in za su ciyar Allah yace ba sa ba sa kuntatawa ba sa israfi ba su banna a wuce bukatuwa ba a yi a yi cinaci da a yi jine-jina a cikin al'amari cikin komi yanzu za ka iske mutum fa za a yi masa suna sai mutum yin yanki sama da rago goma wannan wallahi azim albazaranci ne ba wai fa amma bin nimatar bika fadis ba ne wannan albazaranci ne wannan ba wannan ba wai ba abin nan bane ba fa haddusan bi ni'matillahi bane wannan albazaranci ne Allah ya ce kakku yi israfi wallazina idza anfaqu lam yusrifu ba sa huce iyaka in za su bada daidai bukata suke bayarwa sannan walam yaqtur kuma ba sa kuntata ba su tsuke aljuhu abin da ya kamata su kun ba sa kin yin wannan abin sai Allah ce wa kana baina zalika qawama suna tsaye tsakanin watan israfi da kuma abin da ya shafi taqdir shine mutun ya kasa yin abin da ya kamata yi shi a shi kaga sifa ce ta masu imani ka zamanto tsakatsakiya kaka zamanto mai banna da yawa kuma kaka zamanto mai kuntatawa da yawa shi da rabin ci amsiku alaikum amwalakum ku rike dukiyoyinku wala tufsidu haka ku bannata yayi kada ka ta banna ya zamanto gashi abinci har ko ma ana zubda cikin shara duka wannan banna ne ka sa duke ka inda ba ta da amfani duka wannan banna ne sai ta fa innahu man a'mara umra fa hiya lillazi umiraha hayyan wa mayyitan wa li'aqibihi yace duk wanda ya bada kyauta yace wani na baka wannan abun har karshen rayuwarka to annabin Allah yake cewa wannan abun na wanda aka baiwa shine yana raye ko ya mutu ƴaƴansa za su gaji wannan abun jama'a mun fahimci karatun haka idan mutum ya ka bada kyauta kace wani na baka abu kaza har karshen rayuwarka to yana da cewa ko ka mutu wannan abin magadanka za su ci gadansa wallahu ta'ala a'lamu wa ajal ina fata mun fahimci hadisin ko jama'a wanda hadisi ne wanda malamai sun yi sun yi sabani akan maganganu guda uku akai bari mu jima sabanin malamai akai sabanin malamai a farko cewa dukiyar da aka baka cewa an baka an baka to tana cewa sai ba za ta zamanto taka ba da ‘ya'yanka za su yi gado sai in an sanya ɗiyan a ciki idan ya ce na baka wannan abin da kai da ‘ya'yanka har ƙarshen rayuwarka to in ka mutu nan ne ‘ya'yanka za su ci gadon wannan dukiyar amma idan ya barta akan cewa a'a na baka ita har ƙarshen rayuwarka bai ambaci ‘ya'ya ba to suna ganin wannan in ya mutu za a iya maidowa da wannan da wannan dukiyar to kuma magana ta ƙarshe shi ne zamanto cewa a lokacin take dawa kun wanda ke da ita ya ce wani na baka wannan abun ka rayu a ciki amma in na rasu to wannan nawa ne in kuma ka rasu na yafe ko kuma a'a zai dawo kaga ya kayyade shi in Allah ya maka wafati yana a matsayin nawa amma mu gane fa banda abin da ya shafi wakafi shi wakafi in ka bada ka bada ne ai mun gane mun karatu wakafi ko shi wakafi in mutum ya bayar ya bada ne ba a tayar da wakafi har abada ba a tayar da shi duk abin da aka ce wakafi ne to ko da ba a da bukatar sai a dubi maslahar ina ne ake da bukatar wannan abu sai ya amfani kwanan ke karanta wata fatawa ta Uthaymeen alaihi rahmatullahi ta'ala ko bin bazai aka tambaye shi aka ce aka rama kallashin ya halitta ayi aron e sharkin masallaci e shal na masallaci ko tsintsiya ta masallaci a mutum ya aro da ita ya je gidansa ya gyara wani abu na gidansa da wannan isa ko ya share da wani gidansa sai ce bai halitta balma yin wannan abin haramun ne aka ce aka rama kalla dalili ya ce dalili saboda kaya ne na Allah shi kuma kayan Allah ba a ransu in masallacin da aka wafara wannan abun ba a da bukata an wuce su sai dai a doka a kai wani masallacin da ake da bukatar wannan kayan saboda wakafi ne an wakafar da abun ko kun faci karatun ba zan ta wakafi ake ba shi da wakafi Allah ake baiwa amma na baka ne sai da shar'anta ta cewa fa in kai samu naka zaka bi domin to kana samun naka za ka mayar ko da baka samu naka ba in mutuwa ta rigaye wafati ya zo maka to daman ya kayyade to bai samu ba to kuma in nan ya yafi mu yaran shi kidan ba lafi in yace abin masa da dukiyarsa kuma sai ba abin da zai ana mai da masa da dukiyarsa ina ba ta mu fahimci karatun Allah ya dacar da mu sai babi na gaba shine babin luqata idan ka ce al-luqata shine tsuwa sha'anin tsuntsuwa a musulunci a zai zama an batsuntsuwa ba kai wanda ce wallahi ji wa bai tsuntsuwa ba ai mutane da son kudi gari zama ne sha'anin tsuntsuwa a musulunci shi ma karatu ne mai zaman kansa akwai hadisai da dama suke bayani da ladubban tsuntsuwa da yadda ya kamata kai bari mu ji hadisan malamai sun kashe sun kasa tsuntsuwa a kashe uku kamar da mu zo mu gani in Allah ya yarda malaki cewa alhadisu tasi wa tamanin da ba'ad al-mi'atain hadisi na 289 an zaid bin khalid al-juhaini radiyallahu anhu daga zaid dan khalid al-juhaini Allah ya kara masa yarda qala shi zaidun yake cewa su ila rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an tambaye ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam al-luqatat al-luqtat az-zahabi akan mutunan da ya tsinci zinariya awil warki ko kudi ai ko azurfa idan mutum ya tsinci zinariya ko azurfa ya annabin Allah ne ya hukuncin wanda ya tsinci kudi a ya tsinci zinariya ko kuma azurfa ka zo ka ce ko kudi yanzu sai ba ko naira ko duk wani kudi da ake kashewa ko duk wani kaya fa kana sai ya ce i'rifu ka'aha abu na farin da ya kamata kai shi ne ka san wika idan aka ce alwikawu shi ne abinda ake ɗaure ta da shi abinda aka yi ta suna cikin jika ake saka ko to ka san wannan wannan zaren da ake ɗaure ta da shi wannan igiyar da ake ɗaure ita ai wannan jakar da ake sa zinariya to da ai sun can mutanen baya suna aiki ne da da kwagiri ai musan kwagiri ko to wannan ne gira da ake daure kwagirin tunan su da ba zuke da kai ba igiya ce aga tsuki a daure to wannan ya giyar ta kwagirin annabin Allah ce kasanta kasan wace kala ce sannan kuma wa isafaha wa ifasaha da kuma kwagirin da aka sanya ta jakar da aka sanya wannan zinariyar katinta to ka kula da abu guda biyu abu na farin kalar zarar da aka kalar yage da aka sanya aka daure bakin da ita abu na biyu shi kansa kwagirin da aka sanya zinariyar a ciki to akwai bukatar kasansa illa nita ce ne wannan to kasan wace kala ce mu baita da makamantansa sai ce sun ma'arif hasana sannan kuma ka yi shelarta ka je ka yi ta tigiya tsawon shekara daya idan ka tuntu kuɗi to ba liƙewa za ka yi mai kashi kala jiran sai aisar cikin radiyo sannan ka zo ka ce gasu mun bayyanta annabin Allah ce shela za ka yi ka je ka yi tigiya waye yadda waye da kudinsa to aina ke yin tigiya malamai sun tattauna akan wuraren da ya kamata a je a yi tigiya ina ne ya kamata mutum ya yi je ya yi tigiyar abinda ya tsinta kaya suka ce na farin akwai kofar masallaci ne ba cikin masallaci ba domin abinda mutanen wasu gane ba kuskure ne bara a cikin masallaci kuma kuskure ne kasuwanci a cikin masallaci kuma kuskure ne tigiya a cikin masallaci ba a tigiya a masallaci ba a shela a cikin masallaci sannan kuma ba a bara a cikin masallaci haramun ne ana yi ne a wajen masallaci e wajen masallaci ake yi to in mutum ya yadda kayansa sai ka tsaya bakin masallaci jama'a wayar da kaza wannan shine musulunci ba kaji cewa suka ce abu haɓul masaji ba su ce fi masaji ba ƙofofin masallaci ne za ka tsaya kaga ko kai yanzu za ka mira mai abu kayan shi ba a ce ka shigo cikin masallaci ka ce jama'a kaza a'a za ka tsaya bakin ƙofa ne da kuma kasuwin ne da kuma matara inda ake tara abin nan inda muna suke tattaruwa ayyari su tashi ko tasha ko makamantan wannan abin to anan za ka duk inda mutane ke taruwa to dan zaka zo kai tigiya wanda ya san ya yadda kaza da kaza kaza sai zo ya baka sifofin abun in yace kawai ai yige da aka daure ta kala kaza ce to an kare jakar kuma kala kaza ce shikenan ba a bukatar sai ya kawo shaidu kuma ba a bukatar sai ya rantsuwa domin shaidun kawai shi ne ya faɗi siffar wannan kwagirin da kuma siffar igiyar da daure yana faɗa an ƙari ba zoli ba ne ba sharaɗi ba ne cewa sai ya rantsi ko kuma sai ya kawo sai ya kawo shi ina ba ta rubuta da ka shela ake yi malam tsawon shekara guda in ka tsinta Allah in mutum ka tsinta sai ka shekara kana neman mai ita haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sai ce fa'in lam ta jid fa'in lam tu'araf idan ba ka samu mai ita ba ka yi shekara guda kana kana cikiya duk in aka zo sallar a zahar jama'a wai da farcimo ne wai da kaza ba shuru wai da shuru aka yi shekara a zahar ka yi la'asar ka yi bagarba ka yi lisha ka yi subahin ka yi aka yi shekara ba ka samu ba to sai da ake cewa fastan fastan fiqha to don kuma ka ciyar da ita ka yi amfani da dukiyar walta kun wadi'atan indaka ka je ka kashe kudin amma ta zamanto a matsayin ajiya a wajenka ba an yaye maka bane fa a matsayin ajiya a wajenka fa in jaa talibuha yawm min ad-dahr dur raddadewa in me ita ya dawo yace shekara kaza 2020 misali ba muna bin kataba 2020 daga hain daga baggazawa ba da gishi daga baggazawa tawa na yadda kwagiri kala kaza yana a tsaki kaza cikinsa sannan kuma ya giyarsa da aka ɗaure shi kala kaza ce to annabin Allah ce in ya dawo to ka miƙa fa'addiha ilai ka miƙa masa kayansa ko shekara nawa ne fa in ja'aha yawman min ad-dahr ko shekara nawa ka doka in dai kasance kudin sa ya faɗi kamannin abinda kudin ke ciki to annabin Allah ya ce fa addiha ilayhi ka miƙa masa kayansa da wanda aka ce ka yi amfani da kuɗin a matsayin an ba ka ajiya ne ba an yahe maka ba akwai aiki ba malama yanzu mutane jira suke su zuwa su saboda kayan kuɗin mutane wallahi wallahi saboda saman su jira suke su tsinta kawai su yi abin nan ba ba keri a kai wannan zalunci ne kuma haramun ne mun ji dai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun bace wannan karatun to tambaya idan kudin ba sa cikin kwagiri malam jabir sai zaman to kudin ba cikin lalita suke ba ba sa cikin lalita portumone kuma ba sa cikin wani abu to haka kai zai so kuma sai zaka ce kudin ka zani to ya za a ni yake bukata ana nan ma suka ce ana bukatar abu guda uku abu na fari lokacin rana lokacin da ya yi da su za a yi hasashen wani lokaci ne ta yi muke daga zuwa lokacin da ke hasashe daga wani lokaci zuwa lokaci da kuma wuyi da kuma inda yake tsammanin yayi da kudin da kuma adadin kudin ko adadin abun to in ya bayar ga lokaci ga wuri kuma ga adadin abun to ta tabbata cewa nashi ne sai ka mika masa wannan abun to sharadi ne cewa in ka ji kudin mutum kayan mutum sai ya baka wani abu ba sharɗi ba ne ba sharɗi ba ne baya cikin tsari shar'in cewa dole in ka tsinci kayan mutum in ka miƙa masa ya baka wani abu babi na ihsani in ya ga dama in kuma ka cila sashi to abin ya wuce ka'ida kuma ka sa akwai wanda ba in yadda tsinci sai ce bari ya jira nawa za a sa ka sa ana zan bada cikin rabe sai a ce duk wani tsinci kuɗi kaza in ya kasu za a bashi jika kaza in ba su wasu ba sai ya canye su sai ya kime dowa yana jiran sai an ƙara kamar ana kasuwanci ta da abin wannan zalunci ne haramun ne kuma idan mutum ya tafi alkiyama zai amshi zai amshi tambayoyi to sai malaki cewa wasu alahu an dallati al-ibil sai aka tambaye manzon Allah game da tsintuwar raqumi shi raqumi ana tsinto sa a musulunci fa qala sai manzon Allah yake cewa malaka wal haya me shahika da shi ina kai na shi ai ba tsintuwar raƙumi shi raƙumi ba ga cewa ka tsince shi ba a tsintuwar raƙumi a ka'ida kuɗi ne ake tsintuwa amma raƙumi duk da gashi ko daga maroko yake ba ka tsinto shi in yi zaka zaka zai koma ka mutum Allah ya faɗa sai ce malaka wala ha me ya shafe ka da shi ni ya haɗa ka da raƙumin ka rike sa da'aha bar shi ya cika bar tafiyarsa fa inna ma ha khida'aha annabin Allah ya ce shi raƙumi yana da takalminsa maganin mi maganin kaya ya ce khida wannan kinaya ce akan mi akan kofatai shina da kawatan kofatan da suke da kabri wanda kaya ba ta iya shiga cikinsu sannan kuma rire baya cutar da shi ko kun bayyanta wasu fa'a sannan kuma tana da wurin shan ruwanta tana da reserve raƙumi zai iya shan ruwa ya wata bai sha ruwa ba Allah ya matsa wata jaka da take ajiyar ruwa a cikinsa to annabin Allah ya ce abinda yake da takalminsa ba abinda yake ba a jin tsoron kaya ta soke su har ya illata ko kuma a ce a kishin ruwa ta kashe sa ya ce taribul ma'a da yake samun ruwa wata akulu shajara kaga cikin cikinsa akwai inda yake ajiyar ruwa in ya ji kishin ruwan to wannan ruwan ne za su yi tsoraya su yi masa amfani sannan kuma Allah ya masa dogon wuya da zai iya kamo duk tsayin itaciya ya kamo ta ya ce shi yasa ba a yi abu mai amfani ba duk cikin nama kamar naman rakumi babu babu nama mai amfani kamar naman naman rafi kuma ba madara mai tasiri da amfani a jikin mutum kamar madarar raƙumma alafa yanzu madarar raƙumma ba ana walwala sihiri da ta ba in ka ji kana jin kasala kasala mala abba ka dinga nemo madarar raƙumma ka karanta mata fatiha bakwai ayatul kursi guda uku ikhlasi guda uku falaki guda uku nasi guda uku ka sha da ikon allah za ka gama baki eh wannan mujarrabu ne malam mujarrabu ne in kana son kuma an ana kana tsammanin ko wani sihiri yake cikin jikinka ka hada da tahornuwa ka hada shi da tahornuwa ka dora a wuta ka karanta wannan ina mai tabbatar maka duk abin da ke cikin jikinka na sihiri wallahi sai Allah wani da ikon Allah wannan mujarrab kuma ba ai madara mai wanda take sa mutun ya dan bulbul ga ya mutun ya dan diri ya dan baje kamar nonon rakumi ai malam akwai amfani mai ita kware da gaske ina batar mun fahimta to sai annabi Allah ya cewa wa ta'kulu shajara Allah ya mata wuya da take iya amfani da shi ta ci da itace hatta yajidaha yajidaha rabbuha har me ita ya same ta har me ita ya same ta daga ba a tsuntsuwar raqumi shi ba raqumi ba a tsuntsuwarsa wa sa'alahu an shati sai aka tambaye manzon Allah to wanda tsinci akuya fa ko rago ko gosuru sai ka tsinta ba ya to ka shayi ka sa cikin gidaje ba a'a ka tsince sa haka to shi kuma fa fa qala sai annabi Allah ya ce khudha duk wanda ya tsinci akuya annabin Allah ya ce ya kama ta eh rike akuya fa inna ma hiya laka to wannan ya halitta ka rike ta a wannan lokacin auli akhi wannan abun a wannan lokacin da ka tsince ta takaci auli akhi ko kuma ta dan uwanka ce wanda ya sako ta wanda yake shelarta aulin zili ko kuma ka bar ta cikin daji kura da cinye ta ko ka ɗauko ta ka yi amfani da ita in aka samu mai ita ka maida masa akuyarsa eh ya ka ce shekara guda ba aka ce ko ka nemo ka haƙura ka zo da wannan akuyar ko kuma ka bar ta ɗan uwanka in ya ga abin nan gaba ya cince ya ga kayansa ko kuma ka bar ta cikin daji kura ta canye ta to sai mutum ya tsinci akuya ko rago ko bunsuru sai kuma ka zaka da shi kana da garge bisa shi sai ka sa shi tare da bisa san kana kiyansa bayan wata uku sai mai shi ya bayyana cewa ai mai ko hulla kaza da kaza da kaza sai ta bayyana dai wannan ragon da ka tsinto kai wata kana kiyansa shine to yanzu ya za a yi mala suka to zaka bashi ragon ne ya tafi duka suka ce to nan anan za a zauna ayi magana wata nawa yayi wata uku duk wini nawa yake ci duk wini na cin kaza to zai mayar maka da kudin ka da ka kiwata masa shi ko kun baita zai mayar maka da kudin ka da ka kiwata masa ka ba sa ragon sa to in tinkiya ce ko akuya ai kai ma kai amfani da ita don ka sha madararta to don kuma shi ba akwai magana to in ta haihu ɗan nawaye ɗan nashi ne duka eh ba za ka bane kun bai musulunci abu ne wanda yana kwatanta ya kwatanta adalci an bidda wa kowa haƙƙinsa wannan babi ne mai girman gaske a cikin karatun fikihu wanda mutane ya kamata a karantar da su wannan babin musamman tuntuwa ba a mada tuntuwa kai yanzu ba tuntuwa mutum zai baka ke ciko maka kuɗi ya ƙara maka kana kasa an yi maka ƙari ba kai mai dawa ka zo sayan abu a cika maka canji sai a yi maka ƙari tafi akwai wanda fa tsabar zalunci na al'ummarmu mutum zai je shago wajen mai shago ya ga mutane sai ya bari mutane sun taru sai shi wace a ciko mai a bashi kaza kuma a ciko mai canji kuma bai ba da kodala ba ba ku fahimta ba ta yi wata ilimin wanda ku ba a muku haka nan amma ana yin haka nan diyawa mutum ya zo ya ce ya ba ka kuɗi ci ai wannan ba ka yanci ka kaza na baka kuma shi tsakani da Allah kai ka sama ka amsa ba kuma ya amshi kare kuma ka cika mai canji shi yasa wata shari'a sai lahira wallahi wannan zalunci ne bi ainihi tsantsar zalunci to bulantana tsintuwa to za ka yi biki cewa duk wanda tsinci akuya annabi ce kama ta khuzha to idan baka da wurin aje akuyar fa ka tsinta kai baka iya kiyo to ɗayan biyu ne ko ka yanka namar ka yi sadaka ko kuma ka sayar da aguyar to idan mai ta ya fito ba ka yi sadaka da namar na'am kai da suka cika tunda baka sami mai ita ba ta kuma ba ka iya kiyata ba ka iya san kowa da disa ba ta iyawa eh sai ka yanka ta sai ka bada ta sadaka to kuma bayan wata uku ko wata hudu ko wata biyar sai mai ita ya zaka aka gano da ita ce to yanzu ya za'i eh to in shi bai tashi da ya sadaka ba fa malami suka ce abinda za a yi a nan kayo wa kanka sadaka ka bashi kudin akuya ta shi kawo kanka sadaka ka bashi kudin akuya ce mun fahimta in kuma sayarwa kai to za ka bashi kima ne to in misalin ka kiwata ta sai za ka ce ci bai da abin da zai baka ba to sai aka ce sai ku yi in ya yarda lokacin da ka tsince ta tana nawa za ta kai nawa sai a yi kiyasin kudinta a kimanta kudin na wannan lokacin sai ka bashi wannan kudin sai ka rike ta kuma ci karatun Allah ya dacar da mu mu ƙara gaba ai mun gane hadisin ko haka duk wanda ya tsintuwa shekara nawa ake yi shekara guda ana tsintuwar raƙumi a musulunci ba a tsintuwar raƙumi akuya ba in ai tsintuwanta za ka riƙewa ita ma tsawon shekara shekara guda daga nan kuma sai ka sarrafa ka ka yi amfani da ita wallahu ta'ala a alamuwa wa ajal ina fata mun bincika karatun ko Allah ya dacar da ku malaki cewa ai babin ya kare yanzu mun gano dai bayanan abin da ya shafi ya shafi tsintuwa a musulunci da ake yi a mai tsintuwa da makamantar da makamantar wannan da kuma yadda ake yin tigiya tigiya ake musamman irin lokacin da ana sa cikin gidan rediyo ka kai a gidan rediyo shi ya bi kudin sanarwa wannan ba illa ba illa ba ne shi ya biya kudin ya biya kudin sanarwar Allah ya datar da mu da ga muka tsintuwa kala kashi guda uku ce akwai kashin akwai abin da bai da dan katin ce sa to shi ba za ka ji tsawon shekara guda ba bai a zuwa shekara guda akwai abin da bai a zuwa shekara guda haka ne yanzu kaddara sai ka je ka ci dala goma sai ka tashi dala goma shekara guda eh la yalzafu ila zalik ba a bukata sai ka aje wannan abu dala goma ka aje shekara guda ai an baka aiki ko ka samu irin abinci haka kaga ai ba zai yi ba ko ba zai shi wannan ba a ma ajiyar sa raƙumi muka ci shi kuma akwai abin da shi kuma ba a tinto shi kwata-kwata akwai abin da in ka tinto shi shi kuma za ka kiyaye za ka rike shi a wajenka wannan shi ne nau'in tintuwa guda guda uku akwai abin da ba a tintuwa akwai abin da kawai kayi tuntuwa da shi ba za ka yi ajiye sa ba za ka yi amfani da shi ne na lokacin da ka tsince sa abu na kuma shi ne wanda za ka tsinta za ka yi za ka iya ajiye sa wannan shi ne nau'in tuntuwa wallahu ta'ala ala sai mu ce babi na gaba babul wasaya babin wasiya idan aka ce wasiya shi ne mutum ya ya bada ya rubuta wani abu ko ya bada wata wasiya ya rubuta wani abu ko ya fada wa wasu cewa in Allah subhanahu wata'ala ya min wafati ya min rasuwa abu kaza na mallaka ma wani shi ko kuma na na sadaka da abu kaza shine wasiya ko kun bayyana duk da wanda ya ce wasiya ta daukar sabanin wannan ba cewa gidana na huri kaza ko shaguna na da na gina huri kaza na sa su wakafi a dinga kulawa da marayu ko kun bayyana ko kuma a'a fili na huri kaza na sanya shi wakafi na a gina makaranta ko a gina masallaci ko kuma a yi kora shi a wurin wannan shi ne wasiya ko kuma a'a yaro da muke shago tare da shi in Allah ya min wafati a bashi miliyan kaza wasiya ce to ba kowa ba ake ba wasiya kuma akwai wanda ya cancanta ku ka bashi wasiya akwai wanda bai halitta na amika masa wasiya duk wanda ke cin gadanka to baka wasiya na a bashi wani abu balma maka ce kuma kuskure ne ka raba gadarka da kanka ka bari in ka mutu a raba iri da su suke ga gayin ba wani kwanga gida wani gida mu kaza a a ku dai zauna yana mutuwa duk amiru na na magada ne duk raba su za a yi kuma ta saboda akwai zalunci cikin wannan abu sai kai suka iske lokacin da kai wannan kyautar gidajen iyanka kana da su ba samu ba an kware su an zalunce su su ba su samu wannan abu ko kuma iyanka mata baka ba su komi baka musu komi ba an kware su ana jama'a mun fahimci wasiya ko masha Allah to bari mu ji hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda hadisi na 290 daidai yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabin Allah yana cewa ma haqqu mar'in muslimin lahu shay'un yusi bihi yabitu laylatun aw laylatayn illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu yana cikin haƙƙin mutum musulmi haƙƙi ne akan mutum musulmi wanda yake da wani abu da zai yi wasici da shi bai kamata ya yi kwana ɗaya ba ko kwana biyu face ya rubuta sau duk abin da kasar kana son ka bari in ka mutu a zartar da shi to wannan abin kakka yi cinkirin barinsa kaga anan annabi na karanta da mu gaggawa wajen yin aikin alkhairi kakka ya daga ta ba ka yi wasici a kan ayyukan da kake suka a aiwatar ba wanda Allah bai baka damar aiwatar da wannan abun ba tare ce haƙƙi ne akan musulmi da yake da wani abu da yake so yayi wasiyanci yayi wasici da shi kada a kwana ɗai ko biyu face ya rubuta wasiyar ya aje a kansa ba ka rubuta wasiyar ka niwa ne e niwa ne ɗan wane a rana kaza da watan kaza shekara kaza na mallaka abuna kaza gunwa ne kaza ina ba da mafahimta ko kuma na sadaukar da fili na kaza a gina makaranta da shi ko a gina gidan rediyo da addini da shi ko a gina gidan tele ko kuma a'a mota ta kaza da toyota mai lamba kaza da hayes mai lamba kaza na sa su wakafi wa addinin Allah in aka zo wannan takardar za a yi amfani da ita ko kuma a'a ni wani yana biya ta bashi ko kuma ina biyar wani bashi e duk wanda kake biya bashi ka rubuta duk mai bai kuma ka rubuta duk wanda kake biya bashi ka san ka sajjada shi ka rubuta shi haka duk wanda yake biyar ka ka rubuta sa saboda ba kowa bane ke yahewa in ka mutu sai a sai a biya maka ina ba ta mun fahimta Allah ya datar da mu sai yake cewa zada muslim imam muslim sai ya kara qala ibn umar abdullahi da umar yake cewa dan khattab yace fa wallahi ina rantsuwa da Allah ma marrat alayya laylatun منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي yace wallahi na rantse da Allah ba a taba wani dare da zai zo ya wuce ba kirar najin manzon Allah ce duk mai wasiya ya rubuta kaya ce ya aje face ni wasiya da tana a kaina ba na rubuta kawo wasiya na barta a wajen kaina saboda koda na mutu ga abinda ga wani ke da shi na wasiyanci a kai kaga sabi masu karatu da da aiki a cika a faɗa kenan sun ji manzon Allah ya faɗa sun tabbatar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa ina fatan mun fahimta to wannan wasiyar kenan to balibai suka tattauna akai shin ita wasiya wai mustahabbi ce ko kuma wajibi ce wajibi ne mutum ya yi ya rubuta wasiya ko kuma a'a mustahabbi ne wasu ka ce a'a ba kowace wasiya take zamantowa mustahabbi ba ko take zamantowa wajibi akwai wasiya ta wajibi akwai kuma wasiya ta mustahabbi akwai wasiya da dole ne ka rubuta ta dole ka so ko baka so ba dole ka rubuta ta akwai wasiyar da a'a mustahabbi ne an so ka rubuta irin abubuwan da ke shafi abin da ya shafi na tatawu'at duk abin da ke tatawu'i wanda ke nafila ce ba wajibinka ba dole ba ne to su mustahabi ne ka rubuta wasiya yanzu misalin gina masallaci ai ba dole ba ne to kaga irin wannan wasiyar ka da kudirin ka gina masallaci ka sai fili don ka gina masallaci da shi sai baka fara ba kowa ba to nan mustahabbi ne an so ka rubuta wannan wasiyar ka aje ko da Allah baka rasuwa to wannan filin masallaci za a gina akai ko kuma magarda za a gina akai amma ba dole bane amma wasiyar take take wajibi tilas ita ce wadda wannan abun wajibi ne dole daga cikin abun da yake wajibi shine biyan bashi wajibi ne ka biya bashi daga duk mai biyar ka bashi to wajibi ne ka rubuta sau da ko da Allah maka rasuwa ga takardar wani yana biya ta to yanzu ba a mame suwa wallahi ga ka yi rubuce ga shi na an rubuta ko mutane ba su ne nan garin ni na san wanda Allah ya yi wa rasuwa aka zo ana bincike aka bibo wasu kudi aka ce wane ce na babu kwami tsakanin mutawani Allah ya madan zabi kudi ne a kaya ne aka yi masa aka yi masa kaya kakin Allah shi ba wanda shi wanda ya rasu kin rasuwa to bai sajjala bai rubuta ba amma ɗan dakon da ya kai kayan shi ya sai ya ce na rance da Allah turar da alaƙi ya baiwa wannan mutunan kayan bai taɓa bai ƙara fitowa shago ba kuma shi ya ce babu su ba ba ba an kashe an kashe lisaki kuma shi an kai mai kaya a shi lishahin bai kaso ba sai an je lahira a kashe lisaki ai baka kan ba san waye Allah bane shi yasa haƙƙin mamaci kace mutum ya zama ta magada mu duken marayu ce ba Allah ya rufa mana asiri daga duk wanda ke biyar ka bashi ya kaka da wani wanda kake biya in bai ka bashi ya sani amma kai ne wanda ke biyar ka wanda kai na ake bi to rubuta ka aji kana mutuwa an san ana biyar ka abin da kudin mutane ina fatan mun fahimta Allah ya rufa mana asiri sai babi na hadisi na gaba الحديث الحادي والتسعون بعد المئتين حديثنا الذي بالتسعين لديا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه daga sadu dan abi waqas Allah ya kara masa yarda daga cikin al-ashr mubashirun bil janna qala yake cewa ja'ani rasulullah sallallahu alaihi ya'uduni ya'uduni am hajjatil wada'i min waj'in ishtadda bi yace manzon Allah sallallahu alaihi yazo min ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yazo guna yana ziyara ta yazo ganina bana da lafiya idan aka ce ya udu ai na rashin lafiya ne ya ziyarce ne saboda rashin lafiya da nake fama da shi a yau shi ce ama haddatul wada a shekarar da manzala sulun yayi aikin hajjin ban kwana fi da ma aikin hajji guda nawa yayi da guda kace yayi shi sallam annabi aikin hajji guda yayi a rayuwa ta kaf shekara 63 yayi umara guda hudu sallallahu alaihi wasallam to wannan shekarar da aikin hajji sai abu musa sa'ad bin abi waqas sai kwanta bai da lafiya a garin makka sai manzo sallallahu alaihi je gane sa haƙi ne na musulmi in ka ji bai da lafiya in har ka ji ka je gane ka gansa haƙi ne a kansa zuwa mara garin mara lafiya Allah yana gafarta wa mutum kurakuransa wallahi duk taki da za a karkare maka zunubanka a rubuta maka lada kuma Allah ya daga darajarka ya ce min waje in da bi da wani rashin lafiya da ya tsananta da ni rashin lafiya ne ya tsanantu gare ni faƙultu da ya zo sai ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah qad balaga min alwaji'i ma tara yace kaga dai da rashin lafiya yayi da ni wa ana malin kuma ni Allah ya bani dukiya mai dimbin yawa mutum ne mai kuɗi wala yarusuni illa ibnatun kuma duk duniya ba mai cin galo na sai iyata guda tallin talkadai iya guda garan kuma Allah ya yi kuɗi masu ɗimbin yawa sai ce manzo Allah afa atasaddaqu bi thulthay mali ya annabin Allah zan iya sadaka da biyu cikin ukun dukiyata in raba dukiyata uku sai in daki kashi bi in bada sadaka tunda in na mutu ita kadai ce mai cin gado kuma mace ce ko kuma ta in miliyan 100 gare shi sai ya miliyan 100 so nawa so biyu sai sashi miliyan nawa kenan a so miliyan so uku sai a daki kashi biyu 33 to sai a da 33 so biyu 66 to shin sai ya dauki wannan shi ya kuma sulutai ya ga ce sulutai ne shi ne a raba abu kashi uku sai a ɗauki kashi biyu kuma ita shi ne sulisai biyu cikin uku kenan to zan iya ba da biyu cikin ukun dukiya ta a sadaka in baya shi fi sabi ne lahi a ji a yi aikin Allah wani kuji abin da manzon Allah ya ce da shi sai da Allah ce la kakkai wannan kada ka yi wannan kulta ta fashaku ya rasulallah ya ma'aikin Allah zan iya ba da rabin dukiya na tun na biyu ai biyu cikin uku ya yi rabin dukiya yawa a tulusari sun yi annisfu yawa zan iya ba da rabin dukiya za a raba biyu daidai daidai in bar mata rabi kuma in ba Allah rabi faƙala sai adabin Allah ce la kai wannan ƙultu sai ce fa tulusu ya annabin Allah a raba dukiyar uku ta ɗauki kashi biyu in bar mata kashi biyu cikin uku in ba Allah rabi ɗaya cikin uku ƙala sai annabin Allah ce a sulsu wa sulsu kathir annabi ce ɗaya cikin uku ka ɗaya cikin uku na da yawa shi ma abin akwai yawa gane sa ko kun baita ka dibe da manzon Allah sallan yake a nan akwai abin da annabi yake karewa za mu zo a kansa sai ce innaka an tazara warataka aghniya khairun min an tazarahum alatan yatakaffafuna nas yace sa'ad kabar iyanka wada suna cikin hali na wadata yafi alkhairi bisa da kabar su talakawa suna rukun mutane kabar iyanka a wadace ka mutu kabar musu abinda za su iya rayuwa yafi ka raba dukiyar gaba daya ka bar su kuma su taso suna suna bara a cikin a cikin mutane malami suka ce adan manzon Allah sallallahu ya yayi amfani da abu guda biyu abu guda na farin ana son a toshe bara cikin al'umma dan babu alkhairi tare da shi babu alkhairi cikin yin bara duk inda mutum yana bara yadda ka gansa a duniya kaskantacce ko to wallahi abin ko kiyama kaskantacce ne in aka je kiyama kaga mutum huskarsa ba tsoka ko ɗaya ɗan barari hukumbata in aka je kiyama kaga mutum yana bara ai kaga mutum huskarsa ba tsoka ko ɗaya ɗan barari ina fatan mun fahimci bara musiba ce a cikin al'umma shi yasa ba a karantar da mu musulunci bai karantar da bara ba maza sallam ba a taɓa sabi ba su taɓa yin bara ba ana dubin halin mutum ne sai a taimaka masa ba kai ke cewa suka ce mutum guda uku a shari'a ya halitta a yi musu ajo kusan ajo ko a tara kuɗi a ba su mutum guda uku ne saɓanin su koma wayi haramun ne mutum na fare wanda gobara ta ta canye dukiyarsa ko ambaliyar ruwa mutum ne mai wadata ko da ruhin asiri sai Allah ya jarrabe shi da gobara ko kuma ambaliya ta ruwa ta zakata ta tafi da gonarsa ga dukiyar siyasa cikin noma sai kuma ruwa suka suka cike dukiyar baki daya ko kuma a shagonsa gaba ɗaya sai komi ya ƙone da kuɗin da kayan komi ya ƙone to anan ana masa ajo na biyu mutum da ke da wadata ya da rihin asiyar da wadata sai Allah ya jarrabe shi da kariyar tattalin arziki kasa in Allah ya jarrabe mutum aka baka aka amshi to ya fi a barka cikin talauci musiba ka rike kudi su kunce maka ya fi matsala bisa da kai damun talakai ba kowa ba ne ke da imani da yaƙinin dangana da haƙura to gudun kada ya gauce ya saki hanyoyi to sai a taimaka masa a rattara kuɗi sai a ce kai alhaji wani ka miliyan goma kai ma ka goma kai ma ka goma ya kai mai goma goma gida goma ai an tsaya ne wallahi ya tashi da ikon Allah ba ka bane ya miƙe da ikon Allah na uku shi ne wanda sai ku gano ana sallah misalin kamar cikin unguwa ko a masallaci ko a kasuwa sai ka gano ka wani fa ya kai kwana uku ko kuma duka wani gaba ɗaya tufafinsa kala uku ne kuma dai gashi nan dai wanda wasu kan ba tashi bace kada gari shi ka san akwai wahala ta da shi talauci sun kulla zumunta da shi yana cikin wahala da barishi da fatara abinda za a ci gidansa da ket kuma bai taba ga mu kowa ba sai ku gano ku yi anket ku gano ashe wani gidansa ba a dori ba a cin abinci Allah na ta tafi da wata kissa wallahi malam Jabir abin sai dai sani hawaye wata yariya ce in aka je ekol haka makaranta ita iyaye ta talakawa ne yanzu duk abinda ake ci ana raga ashe tattarawa take tana sa a jaka ranar kawai sai wani daga cikin yare ya ce an sace masa kuɗinsa a aji sai aka ce kowa ya zo ya kawo jakarsa a yi a bincika sai wannan yare ta ƙiya an dawo daga recreation ta ƙiya aka yi aka yi ta ƙiya aka je wani shugaban makaranta me yake faruwa kuɗi ya ka sace a aji kuma an tibi aji jakar kowa wanda ita ta ƙi yarda a bibi jakarta ta ce wallahi ba ni na sata ba tana kuka wallahi ba ni na sata ba aka ce to miya ce da baki a sauki a bude jakar aka tike ta ƙarshen ta ce a bude ana buɗe su gashi ragowar biredin da ake ci irin yara an ci an koshi a ɗan yadda biskitin da ake ci duka shi ne take tattarowa tana sa cikin jaka sai aka ce mata wannan fa ta ce wallahi azim wannan abincin shi ne ƙannena da iyana suke ci abinda za mu ci a gidan wallahi babu sai na zo makaranta na tarar da ba a karatu haka muke wuni da yiwuwa ba abin da za mu ci a gidanmu wannan abincin in na tattara ta ce ni ina amfani da abokanai nan sai a mutu tare abin da ya saura ina tattarawa ne na kai musu a gidan to kaga irin wa'annan mutanen sai wasu ka ce wa'annan mutanen guda uku ya halitta balma wajibi ne sai a yi kwamiti ba su zuwa su cewa ina cikin bukata za a yi kwamiti ne ya ce to kun ga yadda haduwa ne na cikin hali na kunci da damuwa da haka muna bukatar hada masa kudi kaza sai a dimito kai da wani da wani da wani kowa da kaza da wani da wani kowa da kaza da wani ko kuma kowa ya kawo kaza abin ba akwai sauki yanzu misalin da za a samu talakan da ke cikin hali na kunci da damuwa sai a ce misali malam jabi sai a ce mu dari ne sai a ce kowannen mu ya bada cika biyu nan da karshen sati ko karshen wata kowa ya kaji cika biyu ce kowa ya ka jika biyu mutum ɗari aka yi jika biyu so ɗari jika ɗari nawa jika ɗari kuna gani in aka ba su don allah ba zai samu abin da zai rahama gidansa zai ƙara dawa yana bara cikin mutane to wannan haɗin kan ne mu musulmi ba ma da an yi bincike gaba ɗaya a ƙidar kirista babu kiristan da yake bara ba a taɓa samun kirista yana bara in kaga ana bara to musulmi ne to miye matsalar ba ma da haɗin kai da kuma sanin yadda ya kamata gudanar da al'amuran kana kasuwanci da mutum ya samu jarrabawa ta tattalin arziki yau fa garan ne gobe gare ka sai a kwamiti wani fa abokin wani makita ya kani shi mata ya kasuwa yanzu kuma jarrabawa ta sami su ne kamata mu to mun ba da nan da wata guda kowa ya ba da jika 20 ku 20 ne kowa da jika 20 20 so 20 nawa ne malam jabir ni ba na rike lissafin da kyau 20 so 20 ɗari biyu kaga an samu shi ma sai kulla wata wani satin sai na ɗari hudu ko? mashallah ɗari hudu ta kaga ɗari hudu mashallah ai kaga an tashi kuma wallahi har a tashi kyamma zai ta umantawa da ku ba ko zai manta ya san ku yi masa alkhairi gobe aka ce wani ya shiga jarrabawa don allah zai ke bayarwa shi ma ba zai ba zai ba zai hana ba wannan haɗin kai in muna da wallahi za a ci gaba za a ci gaba kwari sai a duyi marayu mace da mijinta ya mutu bar mata marayu sai a ga ita me za ta yi me take bukata na jari sai a ce duka firko take so sai ce malama mutu aiko miti a rubuta suna mutane jika jika an samu jika no firgo yake adadin mutanen kawai sai a samu ta firgo gashi nan dan Allah ta ƙara zawa bakin mata ce a taimaka mata wallahi an wuce wannan matsalar in za mu dinga yin haka to mun wuce wannan matsalar da ikon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya rufa mana asiri to sai annabin Allah ke ce masa kabar iyalinka suna mawadata ya fi kabar su a talakawa suna ruku a cikin mutane wa innaka lan tunfiq nafqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujilta biha hatta ma taj'al fi fi fi imratik annabin Allah ce ba wata ciyarwa zaka ciyar da kake neman yardar Allah a cikin tafaje sai an baka lada duk abin da zaka ciyar to sai an baka lada kai ƙarshe har abincin da zaka sanya a cikin bakin matarka ka je ka nemo kuɗi ka zaka gidanka a dafa abinci a ci matarka ta ci wallahi sai Allah ya baka lada ta so ko bata so ba sai an baka lada eh sha'at am abad ta so ko bata so ba shi yasa gwauraye suna takaita wa kansu lada ne wallahi akwai lada da azumi bai samu da ita na fila ba ta samu dole sai auren in kana gwauro wannan ladar ba za ta sami ta ba kuma mai mace biyu kaga ya kere ma mai guda samu wannan wannan ladar mai uku kuma ya bi mai rawa mai bi shi mai hudun kafuwa kawai shi kafu karshe ne kafural ne Allah ya dace da mu ka aje mace hudu kullum ana cin abinci kaddara Allah zai baka lada miliyan guda kowace in ta ci lada miliyan guda kan kada miliyan nawa miliyan hudu ke nan Allah ya datar da mu kuma ga yaran ka duk abin da za a ci a gidanka sai an baka lada amma da da ta yayan gwargwadon abin da ka samu na halali ana iyasin abin da halal da kuma kyautatawar a gidan nan za mu kwana da kyautatawa iyalin ya zama to abinci kasa wanda zai kawo yanzu wanda za a zo a ci na a tikaji a gidansa a sha exotic ba ɗaya ba ne da wanda za a ci shinkafa a kwanta kuma da halin in dai dafa da halin in da halin a yin to wanda ya kyautata wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa Allah ya sanya ma cikin bayansa masu kyautatawa haka gwabaraye a tashi zuwa a wuri eh abin da zaka kai gidanka ma sai an baka lada in ka sai wata tufafi ta sa sai an baka lada ka ba ta kuɗi ta je wajen kulliya ta yome kan ma sai an baka lada wallahi lazim duk abin da kai mata sai an baka lada eh lada za a baka Allah subhanahu wataala ya datar da mu abinda mun faɗa da mun to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh